السلام العليم العاجبة المتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر دار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأس سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسعد وسعيد وطلحة وزبير وأبو بيرة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قطب المكتوم وحاكم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن قوس الأقواسي قطب الأقدامي فريد داري على الإلاكي هاتم الحتمين أبو إسحاق الحاج إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفاري وملاذي وأديبي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد أسأل الله أن يجعلنا من أهل السداد يا همة الشيء اهدري لنا بهذا المعطر والتأتي بنظرة تأتي لنا بالظفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعنا ونذرناه في هذا الكتاب حتى ترده إلينا في وقت احتياج إليه اللهم نسألك رضاك ورضا نبيك ورضا الشاه ورضا الوالدين Dauki shirguna karatu ne. Na, zama mu yau muna zama na adadi Allahu adadin hisabi shine sittin da shida adadin Allahu muna magana akan ijtiba'i ne na ubangiji ijtiba'i na ubangiji ijtiba'i na ubangiji wanda Allah yake to Allahu yace Allahu yattabi ilayhi man yasha wa yahdi ilayhi man yunibu to wannan mun shiga ijtibai kowane annabi Allah yana yin sa ne ba dan bila ilalin bila illatin wala sababin eh babu wani illa babu wani sababi kawai ijtibai zaɓi ne na ubangiji kaga Allah maɗaukaci ya ce annabi Adamu sun mastabahu rabbahu ka gani sun mastabahu rabbahu annabi Yusufu Yunusa fajtabahu rabbahu sannan annaba wajtabainahum wa hadainahum kaga dukkan su kenan ashe ijtibai ne babu wani abu to ijtibai kuma Allah yana yi ne wanda ya ga ya cancanta kawai ya masa abu shi a wajensa babu sababi ba don kayimar wani abu ya yi ka mutum babu illa ba don ba ba don ka saba ba ya yi maka ba don kuma ba babu aikinka ba kuma don illa ba saboda haka Allah yana son kowa eh ba illa ne ya sa yi ka mutum ba ba illa ne ya sa yi bili bili ba ba illa ne ya sa ya yi alhanzir alhanzir ba ba illa ne ya sa ya yi kare kare ba a ba wai laifi ya masa ya mai da shi kare ba a ya yi shi ne haka yake so haka yake so saboda haka itiba'i ne in illa ne ka yi wani abu ne in sababi ne saboda wani abu ne aka yi ka zamo kaza ma'ana za a yi yin ka dan wuta ka zamo dan aljanna to ba illa ba ne a wajen Allah don ka zamo ɗan wuta ba kuma don asbabu ka yi masa wani abu ba ne don jin daɗi ya mai da ke ɗan aljanna ba haka ba ne Allah ya zaɓi wanda yake so ne Allah mu ja'alna min al-muttaqina ahyaran eh Allah mu ja'alna min al-muttaqina ahyaran Allah ka sanya mu daga cikin masu tsoron Allah zaɓaɓɓun masu tsoron Allah ne daga wajensa To, ya mun zo ɗa'ifa na biyu, ɗa'ifan farko mun ce, ahalul inaba wanda suke komar da lamari zuwa ga Allah, su ne ahalul inaba, wanda ya zamo ahalul inaba shine muridi, to ya ya muridi zai iya zamo shauje ne in ba za ka zauna waje ɗaya ba zauna waje ɗaya ka ji karatu zauna a ƙasa kuma na zaman kaɗan ahalul inaba wanda su koma da lamarinsu zuwa ga Allah shi ake kira muridi muridi shi ke koma da lamarinsu zuwa ga Allah to koma da lamarinka zuwa ga Allah shi za ka samu abin da kake nufi mai da lamarinka zuwa ga Allah shi ne ahalul inaba muridi kenan kuma ana kiransa muhibban masoyi domin son Allah ne da ya sa ka bi abin da kuma Allah yake so mukhlisan yi dan abin da Allah yake so don ka tabbatar da abin da Allah yake so shi ake kira mutum mafulisi to wannan ne za ka zamo ka tafi zuwa ga Allah maɗaukakin sarki wannan shine matakin farko akwai ɗa'ifa saniya na biyu shine yau za mu tashi a habara annahu iztabahum Allah ya zaɓe su ne bi mahadul mashi'ati da tsantsan yadda Allah ya so shine mashi'a eh tsantsan yadda ya so kaga can ulul da'ifatul ula ahlul inaba sani kuma ahlul ijtiba'i bi mahadul mashi'ati bila taqaddumi sababin babu wani dalilin da yasa aka musu haka wa sahibu yusamma mustafa kaga can sunansa muridan muhibban mukhlisan anan kuma ya zama mustafa mujtaba mukhlisan kaga muridan muhibban Mustapha yana daidai da muridi, zaɓin Allah ne ka zama muridi. Mujtaba yana daidai da muhibban wato soyayya ce take gaba. Sannan mukulisan mukulisan duk kai komi mukulisan mukulisan bi fatayin lami. Wa muqarraban wa muhabuban wa muradan wa mu'tana bihi. Shine anan zaka zama muqarraban makusanci mahabuban abun so muradan ba muridan na farko ba kaga a lokacin kuma ka zama kai ne abin nufi dama muridi yana zama yana iya zama muradan eh kaga an juya aikin ka ya kai ka zamo ka samu kusanci ga Allah kaga in ka koma na zaga alaina man adali wa liya faqad azantu bil harbi wa ma taqarraba ilayya wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل الخير حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه كاغا سار قريبا كاغا من عادى لي وليا كاغا مو daga cikin muqarrabin kenan ashe muridi shine mustafa muhibban shine mujtaba to idan ka samu haka ka samu muqarrabi in ka zama muqarrabi ka zama mahbuban inda Allah kama yadda kai ka so Allah to kai ma sai Allah ya so ka to ka zama muradan sai a nemi abu da kai saboda kai ma kana da cikin yan gaban goshi a cikin hadara ka zamo ɗan gaban goshi a cikin hadara za a yi da kai wa mota na biyu ka zama abin lura kenan wafi ya za a kudu ba da sufiya a nan ne wasu daga cikin sufaye suke cewa fi sayidina musa alaihi salam wa nabiyina sallallahu alaihi wasallama a cikin haƙƙin annabi Musa alaihi salatu wassalam annabin mu inna sayyidina Musa alaihi salam annabi Musa lamma arada bi irtihadin ila Allah lokacin da yayi nufi kaga muridan ne lokacin da yayi nufa muridan manuf da yayi nufa irtihad ila Allah yana son ya canza kujera a wajen Allah ma'ana daga daga nan zai koma nan saboda shi abin ci gaba ne ai ilal amam ne kullum ake so a cewa mutum saboda kowace kujera an ce walal akhiratu khairul laka min al ula kowane kiftawan idan manzo Allah ana canza mar kujera a wajen Allah bi ma'ana kujerar da ka san shi kiftawan ido ba shine kuma wanda yanzu yake kai ba kuma har ila yau kiyamata kullum a haka yake canzawa shi yasa ka ce marra annabi sallallahu alaihi wasallam fi nawmi ko kuma mun sala ala sai na rasulullahi alfun za a marka tafi ka tafi alawarin janna ai kujera ɗaya na ɗauka a baka na annabi muhammad saboda ya cikin sunansa kake tafiya to wannan kujeran shine za a yi ta baka wanda yake tunanin cewa ta to ai kamar kujeran za su kare ai bai fahimci annabin ba ne kowane kiftawan idon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an canza mar kujera saboda haka za a iya baka kujera in ka zamo minal mustafin in ka zamo muridan za ka dinga canji ne ai ana samun taraki ne shi ne ma'anin taraki hauhawa kujeran ɗazun kake kai yanzu da yanda ka san annabi ɗazu yanzu ba haka bane yanzu a karatun watakila zai kai mutum abin da jiya ka sani kai ɗazun ma ka sani ko yanzu fara karatunmu zuwa an jima za ka iya canzawa akan wannan kujeran saboda karatun zai kai kai ta to ai da kai kana zaton abin haka ne to yanzu ka zo nan ai ka san ko wannan kujeran da wancan ba ɗaya bane kenan to irin wannan to shine tarakin shine kuma canjin darajat shine kuma abin da ake bukata to lamma arada irtihalu kaman tafiya ila lahi wal uruji ilayhi uruji shine hawa hawa isra'i wal mi'raj ko yawa amarahu bi siyami salasina yawman Allah ya umarci annabi Muhammadu annabi Musa alaihi salatu wassalam yayi azumin kwana 30 kafin ya gana da shi mutashilatan kuma azumin lailan wani harin shi ne ɗaya. E ba in kai irin namu ba, da ma azumin mu ainihin ummatu Muhammadin ne. E mu al'umma ne ba mun mu an fara da haka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa a dauke mana. E saboda shi ne shari'ar ai. E ai gurin da mutane suka kasa gane annabin kenan. E ai da ana yin wusila ne. Yace la tus la tusal fi siyanikum sai ce sai suka ce wa'in naka tusa ya rasulullah ce inni lastu kai a cikin ni ba irin ku bane yawa at'amani rabbi wa askani ubangiji na yana ce da ni yana shayar da ni ku ko ba za ku iya ba saboda in ku tafi in aka dauki azumi tun daga asuba sai an kai wata asuba sai ya sha sau daya sai ya sake daukan wani kuma ci gaba wusali kenan to manzo Allah ya ce a ni lastu kai a cikin ba irin ku bane har yanzu kuma wannan azumin ana samun su a babin sufaye. Idan sufaye suna duk wani abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi to ko kaga an nuna maka an janye to saboda ammawa ne amma hasawa za su iya saboda in ka kai wannan level din shine da ka ga suna azumi a awa 24 sai su ci dabino kwaya daya sai su ci gaba akwai sayyidi arabi mun yi magana da shi lokacin da yi wannan azumin mujita ba ibrahim ya yi mujita ba ma ya yi sayyidi arabi ya yi da dabino kwaya arba'in ake shiga kwana arba'in kullum dabino da shine shine shine buɗe baki shine su to ban mance ba sai da haraji ya gama wannan azumin ya ya dabi akwai dabino uku da bai ci ba bai ci ba ai ana gwada tarbiyyar ruhi ne saboda kar gangan jiki ya fi ruhe to amma ka gaba haƙƙin kowa ba ne kuma wanda ya ji ni kada ya tsammanin an saba ba a saba ba shi wancan kujerarsa an ba shi irin shi daidai shi ai wani ya kwanta tun daga daddare har gari ya waye bacci yake sai an buga shi ma rana ta tashi wani kuma bai isa yi baccin ba saboda abin da ya yebo shi ya san yayi baccin da safe za su gamu da Allah kuma gashi an ba da daren lokaci sai an ce rahatan li abdanikum to waɗansu kuma daren shine kasuwancinsu saboda haka kar mutum in mutum ya tafi a fasara ɗaya zai dinga shan wahala ne in ka ji wani abu duk wani abin da ka ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yi to wallahi tallahi akwai wanda suke rike shi kaga sallah hamsin din nan sallah hamsin din nan wanda aka ba ba Allah tun farko to iyayen mu suna rike shi har gobe ba sa bari shine suke rarraba nafil filoli kafin bayan bayan magariba zaka yi nafila raka'a kaza bayan kafin sallar isha'i za ka yi nafara raka a kaza bayan ka'ida za ka yi raka a kaza ka haɗa da shafa'i da wutari kafin azar za ka yi nafila kaza bayan azar za ka yi nafila kaza kafin la'asar za ka yi nafila kaza in ka haɗa shi sai ka ga sallah hamsin ɗin nan ya tashi akwai a cikin iyayen wanda suke rike da wannan har su koma ga Allah. ba wani abu ne yake sawa suke rike da wannan suna rike da shi ne saboda ahadu eh tun da annabin da ya yi an ba shi wannan tokkon su sun rike su sun san ai Allah ba zai bada abin da ba mai kyau ba kuma sun yarda su ma za su tafi akan wannan bilwali kuma babu laifi mutumin da ya ce zai bi Allah zai ɗauki yadda yake so ya bi ba wanda ya sai ce ban ne ai ba sabo ba ne bi ne sannan kuma babu laifi abin da ya fito daga bakin manzon Allah akwai abubuwa da yawa irin wayannan suna zuwa kar mutum ya ji ya ce a'a wannan an an kawo wani abu wanda ba daidai ba ba haka bane ai mun ga gurin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sayyidina Aliyu ya share sunan Muhammadu Rasulullah ya ce ba zan share ba ya Rasulullah kuma aka ce sayyidina Rasul sayyidina Aliyu yayi daidai a haƙƙin manzon Allah wanda kuma manzo Allah in yace kai abu kace ba kai ba ai kuskure ne to shi kuma lada ya samu shi ne suke ce masa al-hurmatu hayrun min al-da'ati kowane abu akwai kujeran sa ne in dai kai baka kai ba to ka tsaya a kujeran ka kawai sai kai shiru Allah taimake mu eh za mu yi magana saboda kar ya rike mu anan eh ko yawa falamma lokacin da ya cika kan amara wuzi siyami salasi ne yawman kaga mutasiratan lailan wa naharan ko lailan wa naharan dare da rana falamma kamulat salasuna da ya cika kwana talatin daidai an kara hulufu fannihi sai ya ji warin bakinsa a nan shi kansa akwai wanda suka ɗauka saboda shi talƙini na ilimi ana yi wa mutumin da yake neman ilimi wannan karatu da muke yi talƙini ne talƙini ne wanda ya ji ya ƙara fahimta kar ya tafi da iya fahimtarsa ya fahimci yaya aka zo da shi ga yadda abubuwan suke zuwa ga yadda abubuwan suke zuwa annabi musa ya yi azumin kwana talatin zai gamu da Ubangijinsa shine irti halin da zai yi, shine ƙara tura shi gaban. Ai, shi azumi yana rage nauyin gangan jiki ne ruhi ne ke kumbura. Shine kutiba alaikum siyamu kama kutiba allazina min qablikum la'allakum tattaquna. Tattaquna da ake ai tsoron Allah ne zai sa ka ragu a jiki, ruhinka kuma ya karu. la'allakum tattakuna in kun yi haka to shi wannan karuwar ruhin shine ma'anar takawa din saboda in ruhin ka yi gangan jikinka to shedan baya samun daman shiga inna shedan ya jari fi ibn adamu majarar dani shedan yana yawo a dukkan hanyar jininka ne a cikin jikinka to idan azumi yayi yawa to hanyar jinin motsewa yake baya iya shi kansa ka sashi a cikin kurkuku ne to in ka sashi a cikin kurkuku to shi kuma ba zai iya yin abin da yake yi ba zai iya ba ba zai iya ba duk irin tasarrufinsa dama ta hanyar jinin ne to jini kuma yana bugawa ne da yawan cece ƙofofin jininka a buɗe to in ya zamo yana matse da azumi to ba zai iya tasarrufi kuma a jikinka yadda yake so ba to saboda ka ruhinka kuma sai ya ƙara girma sai ya fi a ranar na faɗa muku wani abu guda ɗaya damu damu sun ce idan damu ya ci fara yana iya yin haƙuri kwana sittin ko wata shida bai ci wani abu ba wannan faran ya ishe shi fara kaga zaki inda damo zai yi fada da zaki to zaki yana tsoron damo saboda in ya yi fushi zai yi fada to zaki yana ganin shi kamar ya cika dajin ne ruhin ne saboda rashin cin abinci ruhin ne in ya tashi zai yi fada to zaki gudu yake yi zai ga zai halaka shi saboda ba shi yake gani ba zai ga an yi masa kawalo eh to ruhin ne zai kumbura tun ya kumbura ga baki dai sai ga daman nan da kai kake ganin shi wata kankani wata shi kuma na ganin shi kamar dutse ne zai yaɗe shi to ruhi ne to kuma sirrin rashin ceci ne to daga nan su fahimta in ko wannan zai amfana nan to ashe aula na hannu to hudufu fan misa'i ne idan mutum ya yi annai musa da ya ji wannan warin bakin shi kenan fa ankara fasawwaka bi udi harnubin sai ya nemi ashuwaki na bishiyan harnub sai ya ya yi asuwaki da shi da ya asuwaki da shi sai ya tunkari rabbul izzati shi a wajensa kar a ji warin to kuma warin bakin shi ne kuma abin nema to wannan shi nake son yi magana wa da suke ji a wanda suke ɗauka a watan azumi mutum kafin yamma ya cinye sanda guda ba shi ne manufan hadisin ba kasan wani aka ba shi daga watan azumi ya yi masu tagargade sun shiga kasuwanci kenan wani ya ɗauka wa yana ganin suna annabi ne ya fara cutu daga safe har yamma ba haka ake nufi ba ba haka ake nufi ba lokacin sallah ne ka yi shi warin bakin shi ne abin son Allah ba ka fitar da shi ga baki ɗaya ba shi wannan mahallinsa na sunna na aswaki daban wannan warin bakin daban shi kuma eh a warin bakin abu biyu ne a lokaci ɗaya ai Allah yana son ya ji warin bakin shine kanshi a ɗaya min rihil miski inda Allah to idan kai ai kai kanka kuma kana so kar mutane su ji warin bakinka ne halan gurin da kake to shi kuma ba abin da Allah yake nufi ba kenan akwai ladan ka na aswakin amma kar ya zamo kai ta ci haddare ba a samu abin da ake nufi ba saboda shi addini kamar a ce an baka kwayan magani ne ka sha yadda zai amfanar kar ka sha oba in ka sha shi oba to zai ba da ma'ana ba eh an gane ko lizawali ma an karahu min fannihi saboda ya gusar da ma an karahu abinda zai gusar da shi min fannihi daga bakinsa ko yawa fa ataba wallahu ala zalika shiwak sai Allah ya zarge shi dan me kai kaga ataba wallahu wa amarahu bi ziyarati ashara sai Allah ya ce to ya ƙara azumin kwana goma kar kuma ya sake sa kar kar kuma ya sake sa aswakin litakmil arba'una lailatan saboda ya cika kwana arba'in daidai kaga sai ƙara kwana goma sai ya cika wannan wani abu ne na shiga da cikin karatun amma ba shi ne asalin karatun da muke so mu yi ba amma dai da yake ya zo ne to a haɗa shi gaba kiɗe ya fitar shari'a ake yi ma magana da hakika a lokaci guda ɗaya to abin da aka yi kaga an gane menene dalilin irtihali ne zai tafi hadara ne to amma ga abin da ya faru to za a ce maka wa ma sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallama amma sayyidina rasulullahi lailatul mi'raji ka gani ko uruji ilai kenan daren da zai yi iraji lam ya amuru bi amali shay'in ba hore shi da yin azumin kwana kwan hore shi to abin da ake son ka gane bambanci lam ya amuru bi amali shay'in illa malakan nazala alai malaika ne kawai sauko wajen annabi Muhammadu wa qala ya ce masa qum fa arij qum ka tashi fa arrajabi suka yi tafiya tare da shi fa kana sayyidina Musa annai Musa makamu makamul muridil muhibbi kaga ai an ce aiki to shi muridi aiki yake yi aiki yake yi shine can baya din nan yace da'ifatul ula ahlul inaba wa hum yusma muridan wa muhibban wa mukhlisan ka gane to nan kuma ya zamo ya zamo muradan eh muradan wa muqarraban wa mahbuban an gane to nan sai ce to shikenan muridul muhibbi ya zama muridi ne muhibbi annai Musa fa mara bi taqaddumi sababi sai aka hore shi ya ci gaba amma da aiki me aikin shine azumi kai kaza ni kuma za mu haɗu da kai in ba ka yi ba ba za mu haɗu ba kenan kaga bi sababin ya tafi wasu ina Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzo Allah maqamu maqamul muradu lal muridu shi shine ake nufi ba shi yake nufi ba shi Allah yake nufi domin jan shi kawai aka yi aka kira shi Allah ne yake son gamuwa da shi shi kuma wannan shi yake son ya gamu da Allah an fahimci magana kaga akwai bambanci yawa shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba roƙo yake ba a Allah ne yake tasarrufi saboda ya bunu adama halaktuka min ajali na yi ka ne dan ni wa halaktu kullu shay'in min ajalika komi na yi shi ne dan kai saboda haka kowa muridi ne ilallahi wa rasulu Allahu yuriduhu Allah shi annabi yake nufi kowa kuma an ce kai ka nufe ni ka nufi kai ka neme ni tukunna to nan kuma shi kuma Allah shi annabi Muhammad shine abin nufinsa shine abin nufinsa al-mukhlas kuma tsantsa al-mujtaba zabaddi fa ma amaru bi taqdimi shay'in ba hori manzo Allah da yin wani abu ba fanta ba bila sababi sai Allah ya zabe shi babu sababi amma ne Musa an sa man sababi eh za ka zo na amma sai kai kaza sai kai kaza sai kai kaza sai kai azumi da ya azumin ma ya a cikin azumin ga abin da ya kawo sai ka ce wai shi kai saboda haka ka kara fa tamu bi ashara wa kana miqatuhu arba'una layla wa qarrabahu ilayhi sai Allah ya kusantar da annabi Muhammad zuwa gare shi bila illatin babu wani illa bal bi mahabbil fadli wal judi wal karami shi muke so Allah ya mana eh eh bi mahabbil fadli tsantsan fadala ne wal judi da kyauta wal karami da karamci inta wannan abin da Fashot ya faɗa kenan akan wannan ladifatun ga wani tausasawa qala sayyidina radiyallahu anhu shugaban Fashot ya faɗa ma halakallahu li nafsihi Allah bai halicci wani abu dan shi ba illa sayyidina Muhammadin sai annabi Muhammad ne shi kadai Allah ya yi dan shi sallallahu alaihi wasallam wal baqi duk sauran halitta min wujudi kulli daga halit daga samamu dukansu makhluqun min ajali an yi su ne dan annabi Muhammadu shine nan in an faɗa Allah ya duniya da lahira dan maza Allah kaɗan ne a yi duniya da lahira. Sai a ce wai, wa ma halattul jinna wal insa illa li abuduni an yi gabas sun yi yamma saboda rashin fahimta. Wato karatun shi wa Mala Abdullahi Alƙalin Shandun ne, kai za a zalama alaihin kamu. Idan sun kasa fahimtar karatu sai su tsaya nan gurin. Ai abin da ake nufi a nan. Ma halakallahu wujuda illa li'ajali sayyidina rasulullahi wujuda kaunu kaf gaba daya ba ta da kofar da ta sadda Allah shi ta hanyar annabi Muhammad ba ta da kofa zarratan dakka aw jalla komin girman halitta komin darajar halitta bai sai sadu da Allah ba sai manzo Allah saboda babu wanda ya isa ya je hadaran sayyidina rabbul izzati ba annabi Muhammad babu ba zai iya ba hadarin annabin shi ma konewa ake yi a suna kake ganin shi haka amma a tafiya aiki ne aiki ne eh mu'alladun bi wujudihi kaga illantuwan shine samuwan sa sallallahu alaihi wasallam annahu khuliqa sayyidina muhammadin annahu halaka sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ma halaka shay'an min al-awalimi an halicci sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba halicci wani abu daga cikin alam ba fa bana raka sai ya bayyana annal wujudu kulluhu abinda ya bayyana samamu ga baki da mahaluqun li ajalihi an yi ne dan shi domin shine farkon halitta shine farkon samuwa shine shine mihrabul wujudi shine fas awwalu abidi wa in kana lirrahmani waladan fa ana awwalu abidina inta kyau jane shi to ga wannan a gane ga matsayin annabin a wajen Allah wasu asu sai muka sake tambayin shau jane ni sai da alil harazini al-burda an kauli ta'ala to ubangiji ya ce fakiduni jami'an summa la tunzarun fakiduni jami'an summa la tunzirun fajaba suratul hud kenan ko aya adadin mujibu fajaba radiyallahu anhu sai shaudan ya ce ma'anarsa ilam anna sayyidina hudan annabi hud alayhi salam yuridu bi hadha yana nufi innakum wa in fa'altum ma fa'altum wa makartum idan kun aikata abin da ku aikata kuka yi makirci ma asa an tamkuru ba abin da ake zaton za ku iya yi ba wato ma asa ya kore ya kawo asa kuma eh ma asa an tamkuru ba ma ganin za ku iya wani makirci wata wajatun bi wata himamikum kuka fuskanci abu da karfin himman ila ai amrun kuka tunkari wani abu turidunahu qalilan aw kasiran ganin girman ku da kuke kuke aikatawa ko kankani ne ko babba jalilan aw hakiran ko ko madaukaki ko walakantacce lam takharju fi zalika qulu an qablatillahi ba za ku iya fita daga kamun Allah ba walan taf'alu walan taf'alu ba za ku iya ba illa ma sabaka fi mashi'atihi wa ilmihi Allah ne ya turo ku ku zo ku yi wasan kwaikwayo haka ne a wasan kwaikwayo ne fi mashi'ati wa ilmihi kuma yana sani wala sabila lakum ila shay'in siwa zalika ba ku da wani dalili ba ku da wani afakki duni jami'an su maratan zurin duk abin da za ku yi kar ku saurara mu ku yi duk irin makircin ku Allah yana sane da ku kuma abin da za ku yi ba ku isa ku yi shi ba na san Allah ne ya turo ku ku yi shine asalin abin da ake son a faɗa eh walan tajidu li siwa zalika haulan ba za ku same ni ba za ku same ni ba ni sai dai ba za ku same ni na da wata dabara ko wani karfi ba wala fi kuma harakato ba ku da wani motsi wala hudurin ko tunani hadiran da ya fada a cikin tunanin ku wala tauji wa azmin ko wani himma illa billahi da Allah ne ya ku yi komai wannan shine fakiduni jami'an summa la tunzirun dukan ku kuje ku yi komai na san duk abin da ku zo Allah ne ya turo ku ku yi ne babu wani abin da za ku iya yi wanda ba Allah ne ya yi shi ba Azza wa jalla wa min Allah azza wa jalla daga Allah wa masdaru zalika mafaran wannan kullu an hikamihi daga hukuncin sa ne wa qada'ihi da qada'insa la sabila lakum saboda ka ba ku da wani hanya ila ma haraja an hada albidan ku fita gabarin yimin abin da kuke son ku yi sai kun yi wato la ta ta'allama idza ra'aita izayatal halqi lizahu likta ajral azaminhum li alla tarkana ilayhim kenan karka karkata ka ce ku kuka ba na ganin laifin ku ku yi ku yi abin da ku yi ba na ganin laifin ku Allah ne turo ku yi lokacin yin ne ya yi ku sai ku kauce kuma ga barin yin hakan ba ma'ana na yadda da makakiru an gane yawwa na yadda da makadiru wa ma antum illa bi manzilatil habai ai ku ba komai bane kamar matsayin iska ne fil hawai a sama tasarrufi kuma riyawul aqdar ilahiyya ka gani ko in iska ya dauko karmani karmamin zai canza ya koma ta gurin da aka duk wanda aka yi da shi haka zai je to haka haka kaddara ta dauko abu sai ta isar da abin da ake nufi ya kai gurin wa iska na amrukum haka za to kuma in kuma lamarin kun ya zama haka fa ne rajatu ila Allah ni kuma na fake ga Allah saboda haka ku dauko in kuna ganin za ku iya min wani abu ne sai kun zo abin ya gagare yiwa sai mai kuma rajatu ila Allah bi tawakkul alayhi ka gani na dogara ga Allah wa rida bi qadahi kuma na yarda da abin da ya hukunta wa subutu lil majari ahkamihi alayya ghayr multafitin ilaykum tabbatansa saboda magudanan hukuncin Allah da ya zartar a kaina gairar multafitum ba zai sa ni in waiwaya ilaikum zuwa gare ku fi shay in ce ku kuka mun a ba zan yi ba mimma ta hau ta hau ta hufununa ni bi cikin abin da kuke tsoratar da ni da shi aw fi ma tas'auna fi ko abin da kuke aikatawa min halaki dan ku halakar da ni fa ni mutahaqqaqun ina tabbatarwa annallahi ta'ala ubangiji idza sallatakum alayya idan ubangiji ya ba ku nasara a kaina na faza hukumu zai zartar da hukuncinsa amma in ba a yi muku hakan ba ba ku da la sabila lakum ilayya fi ma aradahu alayya abinda yake nufi da ni ne yayi abunsa wala hilatan li ba ni da wata dabara wala lakum ba ku da wani dabara fi sarfi zalika ku ce ba za ku yi Allah ya ce ku kashe ni ku kasa Allah ya ce ku cutar da ni ku ce ba za ku yi ba a ba ku yi sa ba ni na san makaduru ya zo mun ko kuma na san an turo ku wancan maganan dai لا تتألى من إذا رأيت إذا الهلك إذا هلكت أجر الأذى منهم duk wanda ya zo ya zage ka yi mare ka ko shuce ka ko yi ma wani abu to ka gus Allah ne ya turo shi kawai shi haba alhawa'ir riyahil aqdari ne iska ne na kaddara ta turo shi to iskan kaddara idan guguwa ta dauko leda leda ba zai ce ya fasa zai koma ba ko zai koma yanda aka yi da shi haka zai to haka haka maqadirul ilahi yake to idan an ce a cikin ka zai sauka kai baka isa ka hana shi sauka ba shi bai isa ya hana kansa sauka ba saboda haka ashe al-muradul lahi ne yake zai sauka gare ka to kai kuma ka gane tunda Allah yake nabi ka ce Allahu akbar na shiga daga cikin wanda muqaddura ce sauka jikina shine fakiduni jami'an sun malatun zero ne kar ku saurare ni kar ku kalle ni ku yi abin da duk za ku iya sai wanda aka rubuta ya same ni da ya same ni in ya same ni ba ba zan ga laifin ku ba ni ko ba zan iya turewa ba amma na gane daga Allah ne wa man lan yanfaz bihi hukumahu duk abin da ubangiji bai zarta da hukunci da fiye a gare ni min ma ya jari ala aidikum ga abin kuma hannunku wala sadil lakum ilayhi wallahi ba za ku iya komai da ni ba inna rabbi fi hadha al-haddi ubangiji na a wannan matsaya ala siratin mustaqim haka yake daidai tajarrul umura kulluha ala dibaqil mashiati ubangiji yana gudanar da dukkan al'amarin sa ne gaba daya ala dibaqil mashiati amma tafiyan mashi'a hukumi da hukuncinsa fi sadiq ilmi tuntun ya ruga ya rubuta min af'alil muqtarina daga aiki na zababu wa af'alil jimadati da kuma aiki na daskararru allajin la yaktiyara lahum wanda ba su da zabi kullu zalika dukkan wannan mustawa inda hu daidai yake a wajen Allah shine shi Ibrahim yake cewa idza kanatil aqdaru min malikil mulki fasiyan indi ma yasru wa ma yuki an kai kenan level din irin wannan kujerar ne idza kanatil aqdaru min malikil mulki idan ubangiji ne ni yanzartar da komi a kaina fasiyanu indi ma yasru wa ma yuki ala haddis sawa da abin da zai sa ni farin ciki da abin da zai sa ni bakin ciki duk ɗaya ne domin na san wanda ya turo ba eh ala haddin sawa abinda zai sa ni farin ciki to in wanda zai sa ni bakin ciki shi ma zan yi mar farin ciki saboda na san daga malikul mulku ne wannan idan mutum ya isa ne a Allah yake faɗa mu muna faɗansa ne da harshen hikaya shi kuma yana faɗansa ne da harshen martaba kujeran ta kai za ta ɗauki kowane irin bala'i ba za ka gani a jikin shi ba to mu kujerar ta kai mu ɗauki wannan bala'in amma a baki za mu yi ta karantawa za mu yi ta karantawa muna roƙon Allah da ya sa mu hau wannan magana nake faɗa muku kullum ina yawan faɗansa Allah mai na nas'aluka lutufa fi ma jaradihi lima qadiru babu hanyar zama da Allah lafiya kamar wannan wannan babin addu'an shine in ka ɗauke shi kana karanta shi da yawa to muƙadirul ilahi da su ta zuwa jikinka kana dariya za a ganka kana dafuwa amma kuma za ka sami kai mutane za su ganka abin tausayi kana cikin bala'i amma kai za ka ganka daidai babu wani abu ko ba za ka ji wani abin da ya taba ka ba to wannan ka fara ka fara ɗaukuwa a cikin abin da ake bukata kenan amma in abu zai zo ya gigita ka kowa to in aka zo wajen to kai da za ka rarrashi wasu aka zamo ana rarrashin ka to waye kuma ya zo zai zo wajen ka wani abu ya faru a zamanin sai na rasulullah ko zamanin sai na umar bin khattabi wani ya taso matan shi ta haɗa mara wuta a gida ya taso zai zo ya kawo ƙara sai ya zo ya samu sai na umaru shi ma suna fama da nashi a cikin gida sai ya juya zai koma fa alhamahullahu sai ji akwai wani abu yana fita ya ce mai tafiya me ya faru sai ce a ba komai ce a da Allah ka gaya mu ya ce ba komai ya ce ka gaya mu ya ce a to abin da zan zo gaya maka ne ni abin da ya koro na gida ne ji kai ma baka tsira ba sai ce ai haka kake hakuri ake yi da su to kaga Allah ya ji gan Halifa Isa Rabi'u wani abin da ya burge ni da shi ka san kowane irin mutum akwai abubuwa daban-daban an tambaye shi matan sai ce tun da yake shi bai taba su kan mata ba aka ce me yasa yace saboda wanda zan kawo ma irin ta ne eh wanda zan kawo ma irin ta ne abinda ta yi min din na sake ta in na kawo wata ma za ta yi irin wannan saboda haka kawai ya haɗe ya yarda da makadura ta wannan bangaren to akwai irin wayannan abubuwan wani sai ka gan shi kaman wawa amma aikinsa kai an ce kai ba za ka iya sai shanye kaddaran kuma ka same shi kuna ta hira shi kuma a lokacin inda kai aka sama wani sai an kai shi asibiti an kwantar da shi haka ne haka abubuwan suke to idza kanat al aqdaru kenan na'am fala yakun shay'un illa ma sabaqa fi ilmihi babu wani abin da yake yiwa sai abin da ya rigaya cikin ilimin ubangiji wa hukumuhu bihi fi mashi'ati wa kama bihi fi mashi'ati ya hukunta cikin mashi'ansa wa ma siwa zalika wani wannan fa mahadul adami babu shi duk wani abin da kaga ya faru a rubuta shi ne tun farko in ka ji an ko wani abin da ba rubutacce ba ne ya samu to babu shi ba taɓa yin hakan ba eh babu shi a ka'idan Allah wasu ila radiyallahu ta'ala nu an saki tambaye shi tijani an kaudai ta'ala fadin ubangiji fa amma allazina shaqu fa fi nari wa fa amma allazina shaqu fadin nari wanda suka zamo shakiyai su kuma yan wuta ne to fa jaba radiyallahu anhu sai shauja ne ce bi kauli ma'anahu ya hatamil wannan maganan yana daukan abubuwa daban ma da mace samawa ce ma da mace samawa ce ila al-akhirati kana wa arduha wa hiya baqiyatun ila al-abad ma da mace samawatu ma da sama tana nan zuwa lahira da ƙasa da abin da ya saura zuwa abad kana ya ƙulu kamar yana cewa halidi na fiya abada za su dabbata a ciki wa ƙala ba mufassirun sai shashin masu fasaran aya suka ce hiya sigatun wata siga ce ta samilu hal arbu wanda laraba suke amfani da ita idza aradatu dawamu idan suka so dawwama allazi la gayata lahu wanda suke faɗan abu dawwamin ne wanda ba shi da iyaka kalu ya ce ma dama tis samawati wal ardi matukan sama da ƙasa tana nan yaushe ne sama da ƙasa za ta ƙare ba wanda ya sani sai Allah ko to sai su faɗa haka to sai shi ya ce wa qawlu illa ma sha'a rabbuka sai abinda Allah ya so fa man ladina shaqu fa bin nari illa ma sha'a rabbuka فمعنى الاستثناء إلا إن إلا ما شاء ربك استثناء في آية تاني هم أساة المؤمنين سوني ما سساقوا لك كم مؤمني الذين ينفد فيهم الوعيد وندا أنا أنا قارد نرقم أجكنسو بمعنى ينفد قارد وابا نفذ فيهم الوعيد wanda ai ana ai illa ma sha ai ma damatu samawati wal ardi ne wato har abada suna cikin azaba to kaga illa ma sha rabbuka yace to usatul mu'min alladhina yanfadu fi mal wa'idu wanda zunubin su yake yankewa a hanya kaga ai su kai ma damatu samawati wal ardun ba eh fa inna lahum hazzan suna da wani rabo ne min shaqawatin na daga taɗewa ma'ana an sa su ne a cikin kurkuku su yi dan wani dan shekaru haka dan shekara dubu a fito ko shekara dubu uku a fito ko shekara dubu goma a fito wai a koya maka hankali likasar jara inhim saboda yawan abin da suka tsinko na daga zunubi wa ma'asir da sabon su da kuluna nar mal kuffari za su shiga wuta tare da kafirai summa innahum yakharijuna minha ka gani ka ga yan fadu kenan sannan za a fitar da su minha bi imanihim da imanin tsawa muhaqqul istisnai shine dalilin illa da yazo fi ahlin nari walahum hazun illa dinnan to suna da wani rabo ne mina sa'adati nan daga sa'ada da imani saboda sun yi imani da Allah amma sun tafi yawo wa huwa mahaddul istisna fi ahli sa'adati dalilin da yasa aka sa istisna kenan ga mabuta arziki saboda haka fa amma alladhina shaqu fa fin nari illa ma sha'a rabbuka to ashe akwai wayanda su fito daga cikin wutan saboda sun saba wa Allah amma za su shiga yi wani aiki da su kuma za a fitar da su bayan tunda sun taɓa imani. Wasu an tuwa radiyallahu anhu an tambayi shehu tijjani an kauli ta'ala fadin ubangiji sun ma'awar sunan kitaban lajina stafaina min ibadina. Fazir kenan aya ta sura ta talatin da biyar ko? Fajaba radiyallahu anhu bi kauli ma'anahu yasiru an yi ƙal zai yi a ce hum jami al'ummatar mukallafu na biya haka ne su ma'aurar sanar kitaba mun gadar da littafi alajinas tsafaina min ibadina daga bayanmu da muka zaɓe su sai su ai hum jami al'umma su ne al'umma gabaki da al-mukallafu na biya haka ne wanda suka zama takalifai biya haka ne da hukuncinsa wal qawlu fi hadha maganar da yake akan wannan annahum jami'al ummati jami'al ummati annahum jami'al umma sune dukkan al'umma iz zalika allazi taqtadihi al-ahbaru domin abin da labari ke hukuntawa fi ma warada fi fadl al-ummati muhammadiyya yana kawowa ne cikin abin da yazo cikin fadalan da aka yi wa al'umman manzon Allah fa innahu lamarin yanda yake jami'a man da khalata ta da'irati shahadati bit tauhid wa risala ana magana ne akan wanda ya shiga da'iran shahada da tauhidi da risala faqaruya anna alqalama shi alqalami lamma amarahu Allah bil kitabati lokacin da Allah ya hore alqalami da rubutu kataba fi ummamin rusul nuhin yayi rubutu ne akan al'umman annabawa daga kan annabi nuhu annabi ibrahima annabi musa annabi isa fi kulli ummatin cikin dukkan al'umma ka taɓa fil lauhi ya rubuta al'umma kaza ya rubuta allansu man ada Allah da kal jannata wanda ya bi Allah zai shiga aljanna wa man asallaha wanda ya saba wa Allah minhum daga cikin su da kalan nara zai shiga wuta wa amarahu Allah bi hadhihi kitaba ubangiji ya hori alƙalami ya rubuta fi umamin rusul kulliha daga dukkan annabawa baki daya al'umman annabawa baki daya wala ma kataba ummata muhammadin lokacin da ya rubuta wa al'umma annabi muhammad wa arada an yaktuba fihim yaso ya rubuta kama ka tawfi ummamin qablahum a al'umman da suka wuce su fa qala lahu rabbuhu sai ubangi ya ce ta'addab ya qalam kai alkai ladabi ya alkalami kai kai kai ladabi farta adal qalam sai alƙalamin ya hau raurawa min haibatin layi saboda kwarjinin Ubangiji. Wa ƙala ce, Rabbu ma aka tubuto, Ubangiji mai zan rubuta, can ya rubuta kai tsaye, nan kuma ba zai rubuta ba saboda annabi. Kaga muna cin arzikin annabi ba mu sani ba. Ƙala ce, Uktub, ka rubuta ummatun muzanibatun wa rabbun gafurun, amma sauran ba rubuta musu haka ba. ba rubuta musu ba man ada Allah da kalar janna wa man asalla da kalar nara kawai haka aka rubuta Allahun rusulu na annabi Nuhu haka aka rubuta na Ibrahim haka aka rubuta a Musa haka aka rubuta a annabi Isa mu kuma saboda ummatun marhumatun mu al'umma ne saboda annabinmu ummatun muzlibatun al'umma ce masu zunubi wa rabbun gafurun amma ubangiji kuma mai mata gafara ne eh ba za a ce su ma za su shiga wutan kawai ba to kaga illa ma sha annan shi ma zai shiga dan eh za a shiga akwai wanda za su za a yi musu gafaran bayan sun shiga wuta za a dan dana su sai a saka maimakon halidi na fiya abada ba za ku samu haka ba a cikin al'umma annabi Muhammad haka za ka tabbafin ummatin Muhammad ya haka aka rubuta wa al'umma ne Muhammad a gaban banci an nuna maka dai annabin shi ne annabin annabawa wa karkari sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya ce ma min nabiyyin babu wani annabi illa udiya da autan mu'ajjalatan sai an bashi addu'a ta gaggawa wanda za ka yi yuridu ya ajilu a fi ma sha in ka ga duk abin da ya zo maka kawai ka saka an baka wa ana haba'atu da'awati ni na boye addu'a ta shafa'atu li ahli al-kaba'iri ba zan yi ba ko na ga abu zan jure eh ba zan yi ba na boye addu'a ta li ahli al-kaba'iri saboda akwai masu kaba'ira min ummati daga cikin al'umma ta zan cece su ran tashi kiyama ban yi amfani da shi a duniya ba to da Allah ku ji annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar addu'ansa saboda ahlul kaba'iri amma wani tsinanni yana cewa sai an sa iyayensa kuji wannan kawai ya isa mutum ya gane wayannan mutane makiyan annabi kowane annabi an ba shi dama duk abin da ya zo maka kai nawa ne ka faɗa min kawai zan maka haka fa eh kainawa ne sai ce to ni kuma na ɓoye wannan kainawan ne ba zan yi amfani da shi ba sai ranar tashin kiyama kuma zan duba duk waɗanda suka shiga kakani kayi ne zan yi amfani da addu'ar ta nan amma duk da haka sai an sa su a wuta shi ma yanda yake jin haushin iyayen annabin haka yake zaton annabin ma shi ma ke ganin iyayensa kenan ko ko ba ka bane Allah ya kiyaye Allah Allah Allah Allah Allah ubangiji ka nisantar da mu ga irin wannan bayyana ilatu insha Allah man lan yashru billahi shay'an eh wannan da ta sadu duk wanda in Allah ya da duk wanda bai shirka da Allah ba inna la la ya gafira an yi shirka bi wa ya gafiru ma duna zalika liman yasha'u eh to su kuma gabaki dai ba wanda ya shirka babu min Adamu ila an waladatni ummi wa abi ma massani shay'un min safhatil jahiliya zina zina safha jahiliya zina bata same shi ba bata samu zuriyar ta dauki annabi Muhammadu ba ba maganan bautan gunki ba wanda zina adanal makami ne Allah ke yi. Haza nasul hadis, haka hadisin ya zo. Lakin labudda min ɗa'ifata min hadhihi al'umma akwai waɗansu ɗa'ifa daga wannan al'umma yanfazu to kaga nan kuma yanfazu fi mal azab wanda za zartar musu da azaba sabanin yanfad wancan na baya eh an gani saboda za a kai su a tsana su sun yi taurin kai sun yi dan jara'a to za a dan abin nan kuma الإجمال الثاني madauki na biyu filayati annahu muhammalatul qur'an faqat wadansu ma da ta alqur'ani ne kawai bi dalili qauli ta'ala fa halafa min ba'din halfun warisul kitab fa halafa am min ba'din bayan su an samu wanda suka dauki abin da suka dauka halfun warisul kitab sun hada ta alqur'ani ne kawai suratul araf kenan ko wa ala kulli halin kowane hali dai fahimul mustafuna inda Allah ta'ala zaɓaɓɓu ne a wajen Allah zalimuhum wanda suka zalunci kansu ko zalimansu wa muktasid da wanda suka yi nufi wa sadiqum da wanda suka yi rigaye kullahum dukansu ammatu musafawatul ilahiyya ya gane su tsarkakan ubangiji qala subhanahu wata'ala ubangiji ya faɗa fi wa'adin cikin alƙawarin su yace jannatu adanin yadkhulunaha aljannan udun za su shige ta wa qawlu da hala da fadin ubangiji kuntum khayra ummatin a cikin al'ummai ko kuka fi kowanne alkhairi ukhrijat lin nas wanda na fitar daga cikin mutane yasiru an yuqalu fihim ya inganta a faɗa cikin su umu sahabatu faqat sune sahabbai kawai listimalihim hadha al-matalibi saboda listikimalihim saboda sun cika wannan abun neman al'azim min al'aya wa yasa ya inganta an yuqalu hum jamil ummati da ce a al'umma ne Muhammad ne gaba daya wal kullu sahihun in ka dauki sahabbai ne yayi in ka ce al'umma annabin ne ma yayi saboda annabin da shi ne annabin farko shi ne annabin karshen fa innal ummata domin al'umman la ta khalu min manhaza ba ta wofanta daga cikin wannan wasfi daga wannan sifa ilal abada har abada ko da ta wofanta ba ta wofanta ba wasu altu an tambaye shi tijani radiyallahu ta'ala sai da ali al-harazmi an kauli ta'ala qala ibrahim rabbi arini kayfa tuhya al-mauta ibrahim ka nuna mana ya kake ibrahim ya roki ubangiji sa ubangiji ya nuna masa ya yake raya mutattu fi haƙƙin sayyidina ibrahim a cikin haƙƙin sayyidina ibrahim alayhi salatu wassalam wa an qauli ta'ala da fadin ubangiji ya zakariya ya kai zakariya ina nubashshiruka bi gulamin ismu yahya wa an qauli yusuf da fadin annabi yusuf alayhi salatu wassalam aj'alni ala haza'in al-ardi ka sanya ni zamo wannan ba ce da kowa ya faɗa ba sai wanda ya isa ij'alni ala hazail al-ard inni hafizun alimun ne go kamar haka ne eh to ba ja ba sai shauda ne amsa wayannan tambayoyin guda uku eh lam ku sani anna ahwala rusuli Ɗabi'a irin ta manzanni alaihi salatu la yaliqu li ahadin bai dace wa kowa ba an ya fasu fiya a ce sai bincike a cikin haka li anna harakatim wa sakanatim domin motsinsu da zamansu sa'iratun ma'a zauki suna tafiya ne tare da zauki yanzu nan a cikin abin da su fada za su fada ne cikin waɗansu halaye da ɗabi'a wanda kai baka san shi ba kai ka kalle shi akan abin da yake baya kuma yanzu ya canza saboda sa'iratun sa'iratun yana tafiya ne ma'a zauki walaysa ligairihim zalika sauran mutane kuma ba su da irin wannan su suna kallon abin da yake tafiya ne cikin Allah saboda haka suna tafiya ne tare da Allah cikin lamarinsu idan suka faɗi abu a lokacin to ka yi zaton akwai abin da suka gani ne kai wanda baka gani ba ai ko yanzu ana yarda da malami da jahili ai fahimtar su ba ɗaya bane balle malami haji balle kuma malami wali maftushi ba ɗaya bane abin da kake kallo daban abin da yake kura ido ya kalla a cikin ka kuma daban saboda ka abin da zai faɗa a kanka ya sha bamban da zan da ka iya zuwa gaban su za ka yi magana cewa ba shi kai ba na samu ne da me ka kaza ne tashi ka tafi sauran kuma kowa yana nan yana zaune yana ta to ta ina ya gani idon sa idan da bambanci da idon mu ba iri ɗaya bane halin da yake tare da Allah da yanayin yadda yake ji a wajen Allah akwai alamomi daban-daban wanda suke zuwa akwai halaye wanda mutum yake iktisadi a wajen Allah akwai abubuwa da yake zuwa mu'urdi ne kawai zai zo maka ne amma lokacin zai wuce don akwai hali akwai makami akwai hali akwai makami makami yana sawa in mutum ya zo maka yanzu misali idan kana cikin wani babul ulum idan na zaune a nan idan ka san wani ilimi daga cikin waɗansu ulumu haka duk wanda ya shiga nan duk wanda ya shiga nan ɗakin ya shigo da kafan dama na sun ne kawo shi in ka shigo da kafan hagu na sun ne kawo ka sai dai kyale ka kuma ka zo ta gunda ka zauna a kusa da ni wallahi na samu da ya kawo ka in ka zauna ta nan na samu da zai kawo ka za ka samu biyan bukatar ka ko ba za ka samu ba in ka zauna ta nan na sani eh amma kuma ba dole bane ka gaya mutum haka to amma kuma akwai ilimin kuma yana nan zaunanne ne ba wai sai duk wanda ya karanta ya gane ya sani har an ka zo ko motsi ga yaka magana kake yi zama an kai magana kake yi ka zo ka kasa haɗa ido da mutum ma magana ne an sani duk zaman da za ka yi an sani a ilmance an san abu kaza ne ya kawo ka kana son ka yi magana kan kaza ne in ka ga dama ka kyale shi in ka ga dama ka ce mutane su gafara saboda maganar sa sirri ni ba son kowa ya sani kai ka sani to duk wa'annan ulumu ne to ya zai yi daidai da wannan fa ajiyayyu ne akan ya balahaji irin misali to ya annabawa ya waliyai hmm? Allah ce mai kemu walaisa lijarin zalika fala yubhasu fi ahwalihim ba a bincike akan halayensu illa ma man zaƙa mazaƙahum sai ka ɗanɗani irin abin da suka ɗanɗana wa hadha babu mamnu'un kuma wannan kofa an hana an kafatul hadisi ba kowa bane masdudun kuma an toshi ba kowa bane ba kowa bane kaga ai abin da yasa yake cewa an kafat wato akwai wanda aka sanar da su an kafati ba kowa ba ne bi mana illal khasa amma ba faɗa ba wai karatun ya isa ka gane saboda an kai gurin da za a ɓoye sirri ne kuma eh ga larabcin ya zo in ka masa da shi ka tafi da shi ba abin da ake nufi karka ce kowa ba zai gane ba a'a kowa ba zai sani ba amma akwai wanda za a iya sanar da su illa ma sha rabuka na falaisa illa taslim lahum kawai sai dai ka miƙa wuya ka miƙa musu wuya cikin fahimta fi awalim wa garqala babu man la ilma lahu akwai wanda ba su da ilimi fi haƙƙi sayyidina Sulaiman cikin abin da sayyidina Sulaiman ya yi alayhi salatu wassalam fi qawli ayyukum yatini bi arshiha qabla an yatuni muslimin waye zai zo min da gadanta kafin ta zo min tana musulma waye zai zo min da gadanta kafin ta zo min tana musulma zanna bi anna zalika minhu ba'dhu ragabati fi dunya wadan sai suka yi zaton ai yana wani kwadayi ne cikin lamarin duniya fata hayyala alal kursi an ya'khudhu fi zamani kufrin li yakunu halalan lahu qabla islami sai ya riya cewa a zo mana a zo da a zo da kujera wanda zai zai hau kai a lokacin da take kafircin leta kuna halalan lahu don ya zama ta min ya zama nasa kabla islamiyyar kafin musuluncinsu wato shi tunaninsa saboda jitumin saba'in da naba'in azimin ko yawa ayya ta faɗi irin abin da Allah ya ba ta irin gadon da irin tsarin da aka yi wa gadon ne sai ce to ayyukum ya ce ni bi arshiha qabla an tashi ni musulmi sai suka yi tsammanin cewa annabi ya so ya so gadon saboda haka ta zo ta ganshi da shi ya so sai suka kalle shi a duniyance shi ne shi ne ke magana sai ce abin lanam in aslamu haramu alaihim akhadahu idan sun musulunta to sai a haramta musu karbansa wa hada tarani wannan nufi alal an da yayi haramun kai tunani wa annabawa ka haramun ne mustahilun ya koru la yahillu la ta'atta bai halatta kuma ba a zuwa da wannan a cikin bincike annabawa wala yahsa hadal bas ba kowa ke wannan bincike ba illa man zaka mazaqahum sai wanda ya fahimci menene suke magana da shi wa muzaqahum matsantsanansu su kuma mamnu'un an kafatal halki ya sake maimaitawa eh mamnu'un an kafatal halki ba kowa ne kama kaddamna kamar yadda muka faɗa baya fala yasugul kalamun fi janibihim ba za mu buɗe magana cikin janibin su bi shay'in da wani abu ba falam yabqa illa rida wa taslim ba abin da ya kamata in dai ka janke annabi ne yace to kawai ridan wa taslimun وكذلك ما قالوا في حق سيدنا يوسف haka abin da suka faɗa akan haƙi annabi Yusuf alaihi har su kala innakum lasariquna innakum lasariquna ai annabawa ne ma ilin bi annahum lam yaqa minhum shay tare sun san cewa babu ma ilimi tare da ya san annabi Yusuf ne ga yan uwansa innakum lasariquna ku kun ku barayi ne kuma san musiba ko sai ma ilimi tare da sanin annabi yusuf bi annahum lam yaqa minhum shay'un ba wani abu da suka yi wa inma arada sarqa abin da yake nufi da sata bi kauli hina sarqu min abiyi lokacin da suka koye shi gabarin baban shi amma ba innakum lasariquna kowa a gurin kayan awun baban awun sarki suka dauka abin da ya shi wata ne yake magana kenan eh to ya haka ne to wannan shi ne abin da ake nufi eh to kaga irin wa'annan shi ne yaya za ka yi ka gane duk za ka fita ba za ka samu wani illa da za ka nasabta wani annabi ba ba za ka samu to kuma abin da ake so kenan kar ka nemi wani abu ka nasabtawa abin da ba abin nasabtawa ba eh alhamdulillah ina ganin wannan shi ma yana da yawa duk wa'annan yana kawowa ne nuna maka dama ai muna magana ne akan ayatul qur'ani wa ahadisu rasulu sallallahu alaihi wasallama eh ina ganin a nan za mu tsaya insha Allah eh nan da bayan gani shi kenan alhamdulillah Allah ce mai kyan Allah ƙara mana imani tambayanka kace tambayanka mu ɗazu na'am eh kamar ya kake son ka gane kace to kamar yadda kake bayanin na ta ina ne bid'a yake shigowa ne
bid'a yana shiga ne gida biyu shi gidan bid'a gidan kafirci ne abu guda hudu ne wanda shi dama dan adam yana da wa'annan abun a cikinsa kowanne dan adam abu guda uku ne sha'awa fushi son zuciya to shi bidi'a yana gidan son zuciya ne kafirci da bidi'a gidansu ɗaya kafirci da bidi'a domin son zuciya ne ke sa mutum ya kirkiri abin da ya gaya daidai da son zuciya sai tsaya duk nassin da ka kawo ba zai kauce ba saboda yana da manufa yana da manufa wanda yake son wannan abin ya tabbata to zai yi zai makale yadda wa zuciyarsa kawai ko ta ko'ina ka fito marka da yadda ba zai yadda ba wannan shi ne to gidansa kenan yadda yake to kuma kowane ɗan adam ko yau aka haife ka akwai wa'innan abin a jikin mutum guda uku eh akwai sha'awa akwai fushi akwai son zuciya wannan dukkan gaba gida suna da 'ya'yansu ne kuma su ne su ukun nan su suka haifar da 'ya'yaye guda hudu kaga sha'awa ya haifar da rowa kwaɗayi fushi ya haifar da kiburu da ujibu sha'awa ya haifar da kufuru da bidiya to wayannan 'ya'ya guda shidan su sai suka haɗu suka ci abin da ya kamata musa hasada mana sai suka haifi hasada shine na bakwai sai suka zama su ne shegun gari shine kaji Allah yana cewa walau an na katanna alaihim an ukutilu an fusakum to wayannan ake nufi wannan su ake nema a kashe ba wai ka kashe kanka haka ba eh a'a wannan kisan su su bai abin da suka dauka kenan ukutulu anfusakum zalikum khairul lakum inda bari'ukum ku kashe kawunan ku shi yafi alhairi a wajen ubangijinku to wannan su ne dukkansu ba ɗan alheri duk ɗan iska ne wannan shi ne salamu alaikum mun yaduwa اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مقدار صلاة تبلغ الأزل والأبد الزمن ومكان مثروبة في كل عدد بعدد ما في لمدى واحد يعني سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين
Don't do it.